الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara sayyar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawo da muri a wannan majalisi a ƙashin darasi na wannan babban littafi na wani fiqh yau muna rana ta litinin 25 da wata na rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da biyar da wata na biyu shekara ta dubu da ishirin da hudu يقول مسلم رحمه الله تعالى فصل وللأخوات من الأبوين أي الشقيقات يتي أن أوا ماتا مدابيو وأن أكي أوا إيه أبادا سنة أكي شقيقي وأن أكي أوا إيه أبادا yace to su waɗannan ‘yan uwa in da aka same su ce kalbanati fi farabihinna wajen gadon da ‘yan uwa take ci kamar yadda wannan zai ce kamar ɗiyar ka ta cikinka kenan ba bambanci da ‘yan uwarka da ɗiyarka sai dai kaɗai idan ya tana nan abin da ta ɗauka nata na matsayinta kuma abin da ya saura ita ‘yan uwa ta ce to amma in ya zamanto babu ɗiya to ‘yan uwanka mata kamar yadda ka ga ɗiyar kaka suke to saboda haka me za a ba su ya ce fali wahida min hunna nisf in ɗaya ce ta rage to rabin dukiya za a bata kamar yadda ɗiya ma haka ake bata ko ita ma ɗan uwa haka za a bata ya mutum mal wani sulace ne fasa'il as-sulsan in ka biyu ne abin da ya sama za a raba gida uku a ba su biyu haka ake wa ɗiya ko to su ma ka ga su bi kauli ta'ala sai Allah na cewa yake cewa idan in halaka laysa lahu waladun yace idan mutum ya mutu ba shi da ɗa wala hu ukhtun amma yana da ɗa fala ɗan uwa kai fala halisu ma taraka tana rabin abin da ya bari kenan rabin gado wa huwa yusuwa in lam yakul laha walad da ita ce ta mutu ba ta da kowa sai dan uwanta da gaba ɗaya zai cinye gado yawwa yawwa yana zai ci rabi an Allah wa hada kullu mujmu'un alayhi bayna ahli ilmi wannan mas'ala duk da wadin malamai kowa ijma'i babu sabani na'am
بعض البنات بالسواء إذا كان في مسألة الحكم وأخت وأخت وأخوات للأب وأخوات للأب ثلث والتمليك ثلثين إذا كان فيها شقان شقان أو أكثر وأخت للأب أو أكثر ثلث الإنسان وتحسن الأخوات للأب لأن الله تعالى فرض الأخوات للسيد كما فرضه للبنات كما في آيات الصالح فرض الأخوات الأخوات فيها أخوتها الأخوات الأشقاء وللأجل عمال أصحاب الإيمان إلا تخلق شقيقتهم نصفا فيكون الشقيق هو السلطان وإذا تصدق نعم نعم وإذا وجدت وجدت تصدقت حقيقته بشيء بما لم يوقع نعم أخوات لأي شيء ما تستكفه أخوات فيسقلنا تستقلنا
وهذا كله مجنون عليه تستقلنا هذا كل مجموع عليه بين أهل yace wal akhawatu min al abi ɗan uwa kuma da ake uba ɗaya yace ma'ahunna idan suka haɗu da ƴan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya yace ka banatul ibn to su ƴan uwan da ake mata wanda ake uba ɗaya za su koma kamar jikoki kenan ne wajen ɗa ma albanati in sun haɗu da iyaye mata sawa wannan haka hukuncin sai ke kenan ƴan uwarka mai abiya matsayin jikar ka take ta ta ɗanka namiji in suka haɗu da biya mace sun da biya mace mata yace ya gado gaba ɗaya wa idan kana fil mas'alati uktun shaqiqa idan a mas'ala aka samu ga ƴan uwarka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya wa uktun aw akhawatu bi ab kuma ga ƴan uwarka ko kuma ƴan uwa mata babu namiji bi abai to in an zo da gado ne za a yi falil uktun misl ita ƴan uwa ai zaman biya take ko wanda ake shaƙiƙiya sai a ba ta rabin dukiya wani akwati awil wani okuti awil akwati abi yan uwa wanda ake ita kuma uba ɗaya ko kuma mata yan uwa wanda ake uba ɗaya da su su kuma da bata a silisi gane ko ta kafa zata silisai kenan silisai ya cika ko to shi kenan kenan yanzu in aka ba su haka an kare kenan yanzu anan ita yan uwa ta ɗauki wanda ake uwa ɗaya ba ɗaya ta ɗauki nasibi su ne ke matsayin jika suke sun ɗauki silisi in ga gaba silisai ya cika shi kenan bisa ƙara gaba ya ce to saboda haka anan wai za ka na fiya uku ta ne shaƙiƙata ne in ku aka ce wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya daman biyu ne to wannan matsala za a samu kun gane ko in wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya su matan suka zamanto su biyu ne au aka sara ko suka yi biyu to yanzu kuma wancan faɗuwa za su inda ba namiji gare su ba yawwa yake cewa au aka sara wa kutu ne abi kuma ga uwa ne abiya kenan kana da ƴan uwanka mata wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya biyu da yalwarka mace da kuke uba ɗaya ko sudiya to shi kenan yanzu na zuwa magana ya za a yi ya ce tun da yanzu ina su biyu ne falin shagiga ta ne su lisani wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya dama ai tun da biyu ne su lisani za a ba su inda yake lissafi in su biyu ne su lisani kenan za a ba su biyu a kashe uku kama furu da ribanati kamar yadda su ma ɗiya mata haka ake musu tunda matsayinsu ɗaya ne kama fil ayatul sabiqa kamar yadda gabata ayat da ta gaba to yake cewa na fal muradu bil ikhwa والأكوات فيها الإخوة والأكوات الأشقاء وأن ذاك ني ده يوم أنا نهاركم سنة ذاك واد أبدا ولأب كوكو ذاك الأبي بإجماع العلم أو أن آية أبن ذاك ني كان إجماع معلومي وادا to yanzu abin da za yi fa idza akadat shaqiqa an-nisf idan shaqiqa da farko in ita ɗaya ce ta dauki nisfi fa baqiyati as-sulusaini ko wa huwa as-sulus fa baqiyatu as-sulusaini kira abin da ya rage as-sulusaini ya rage shi ne sulusi to wannan min uku tilli ab kenan yan uwa ne abiya wa idan saka da kace shaqiqa ta ne to in yanzu haka ne kenan tun da yan uwan matan biyu ne ai duka za su ci sulusan za su ci babu wannan abin da za a bata lam yabqa lil aqwati li abi shay'un to yan uwa ne abi ba su da komai anan in dai ba namiji gare su ba kenan ba su da komai kai Allah shaqiqiya ce ko ba a mata haka ba kam yake ta mai ma zai ta yi kola akhawat abinda yan uwa suke cancanta fa yasu kudna kawai haɗuwa tsasi kuna san kun gane na masala bari mu kare mu tsisa ta wa la kullu mujmu'un alayhi bayna ahli wannan malamai duka sun ijma'i kenan yanzu mutum ne ya mutu sai ya bar yan uwashi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ta ɗaya can kuma ya bar yan uwashi wanda suke uba ɗaya guda ɗaya idan an zo na bangado ita yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya matsayin diya take kenan raba dukiya za a tsaka sai a ba ta ɗaya yanzu a sudisani abin da ya rage sudisi tunda an raba dukiya gida shidda an ba ta uku ba sauran ɗaya bai ba ta zama sosai su da suke nan ko to shi kenan yanzu sai a ɗauki wannan su da sai a ba wannan ilwa da ake li'abiya nga ne ko li'abiya inda a ce wannan li'abiya tana tare da namiji da duka duke zai ɗauko ya musu lissa kare bisan hazin ɗin sai haka nan to tunda ita kaɗai ce mace ce to haka nan ko da a ce wannan shaƙiƙiyar an ba ta lissafi yanzu yan uwan wanda yake matan da ke da kai sauran sun kai goma amma babu namiji to duk gaba ɗaya su disin nan ne za a ba su to yanzu ya aka yi to shi kenan yanzu kun yi masala ta farko to masala ta biyu cikin wannan kin dai yanzu da ya mutu sai ya bar yan uwan da suke uwa ɗaya uba ɗaya guda biyu kuma ya bar yan uwan shi mata diya ko da ɗaya ce ko diya su wanda suke uba ɗaya to yanzu da an zo mai za a ba wannan shaƙiƙiya shaƙiƙar guda biyu mata su lisani eh mutum da ai matsayin da ya suke surusan dama in aka ba surusan akwai abin da yake ba abin da yake tunda dama in da surusan ne suka wasu da suna da ɗauka ba su to sun cinye shi to wani yan wani abu ya haɗuwa da su sai nan suna tare da namiji ka bayu asibu hunna sai musu asibiti yawa to bisu na bala
كان بقى يؤدي حقهم قال لهم
نعم نعم
Thank you. لأن الابن الأخ ليس بأخ
da gama bai ƙare ba ya ƙare ka a eh to yayi masala ta ƙare haka ne yace to wala yu'asibuhunna illa akuhunna dan wanda yake sawa ƴan uwa da abai ya zama asibin sai dan uwansu sai an samu wani da abi don an samu dan uwa da abi wanda ya musu asibci yace fa idan sagarakal fa idan sagarakal akhawatu shaqiqat idan ƴan uwa mata wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya suka ci a sulisai da sulisi biyu yanzu sai ɗaya rage a cikin uku to yanzu ga ai ƴan uwa da abai mata har ba zafi ko to wa kana ma al akwati li abi akhun li ab to tare da ƴan uwan nan mata da abai akwai ɗan uwa namiji li abi to yanzu shikenan zai same su asabahunna sai sa su yi asibiti fa kana lahumul baqi abin da ya rage da shi da su za su raba lil zakari misal hazin unsa namiji a ba shi rabon mace biyu kuma ce inda akwai fa'idar inda akwai namiji kenan ba za su haɗe ba za su samu bi kauli ta ala saboda Allah ta'ala na cewa wa in kana yakum ta rijalan wa nisa'an fa rizqan yusra bi insayn in sun zama to maza da mata ne to namiji a bashi rabon mace biyu wa hadha mujmun alayhi bayna ammati al-ishwan ay ijma'i tsakanin malamai gaba da wala yu'asibuhunna man huwa asfala minhunna amma wanda yake kasa da su zai sa su azunci wanne ne kun gane ko wa huwa ibnu akihinna ɗan ɗan uwansu kenan yanzu ku gane a nan yanzu ga mutum ya mutu ya bar ƴan uwansu uwa ɗaya ba ɗaya mata shaƙiƙai kuna da kyau ko guda biyu yanzu sai ya bar ƴan uwanshi ko kuma ƴan uwanshi mata guda biyu ko uku ko hudu ko ma ɗaya ce wanda suke da abin da abiya kenan yanzu ai ba su komi mutum da da ya ja wajen zuciya ya su misali to yanzu sai aka ce in akwai dan uwansu kanansu ko wansu sai ya sa su ɗauko sauran dukiyar yanzu to babu kanansu babu babu wansu to amma kuma akwai ɗansu ƙasa da sai jego to bai sa su asibiti kenan da shi da su sun waɗi shi ma ya waɗi tunda a ƙasa yake kuma shi yasa ake cewa ɗan su da ya sa su yi asibiti yawan ibn al-akh da kuma ɗan ɗan ɗan uwa wani hau jarika da bakwai dole bai sa su yi asibiti kenan saboda haka li an launin ake lisa biya domin ɗan ɗan goma ɗan goma ne yana nan sun waɗi gaba da sai ya ka na
Thank you.
نعم نعم
وقال نعم وقد أجمع أحد على هذا القامة وهذا الإمام yayi ita wal akhawatu ma al banati asaba lahunna ma lahunna ma fadala kun yana babbar ka'idar yace wal akhawatu yan uwanka mata ma al banati in sai ga wani yan uwanka mata ɗayanka mata kenan yan uwanka mata ga uwanka wani uwa ɗaya uba ɗaya ga ɗiyanka mata to yanzu a irin wancan gadi nan yanzu ɗan uwanka mata su ma suna zama asibe a nan amma nan ne masu alaƙa da suke zama asibe mata yanzu mace za ta zama asiba a yi kwa sai a wannan masala ya ce sai da haka ke nan yanzu ɗan uwanka mata kana ɗiya mata guda biyu ko uku ko huɗu ko biyar ko goma nawa za ba su su misali yanzu ai su misali ya ce ya ga abin da ake ba mata ko to yanzu kana da ƴan uwan mata to yanzu ana musu haɗuwa asibiti da su yawwa to a wannan in ta ga iya mata ne amma ba ta ga yan uwansu ba mata eh inda li abdai da shaji mata da wannan ba haka ba masala ce kenan tare da eh, wannan ake ni anan ta ga iya mata yace to lahunna ma fadal abin da ya rage na ɗaya cikin ukun nan na yan uwa mata ne lahunna baki abin da ya so nasu ne ba da farin binti aw banati da an gunna faradi na ɗiya an bada ko kuma ɗiya mata wa ba da faradi man ma'ahunna min ashabi alfurud ba an da wanda suke ci da faradi kamar mata da sauransu in wuje in an samu wa razuka hunna ma'ahunna farida musamma yace ba su ba su da wani gado na musamman da za a ambata nan bi qalbin mas'ud radiyallahu an saboda Allah da mas'ud Allah kara masa yana cewa fi bintin wa binti ibnin lokacin da aka buga ɗiya ga ɗiyan ɗa wa ukutin da kuma ‘yan uwa ku ji da kyau ba ga ɗiya ta ciki ɗaya ga kuma binti ibn ɗiyan ɗa kuma ga ukut ‘yan uwa ne ya ce aka bi fiha bi qada'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace zai yi hukunci in ba da gado inda nan sai yi hukunci ya bada yace da farko ne al-binti nisf yace yar uwa a ba ta rabi wani bintul ibn sulus jika yadda a ba ta sulusi sulusani ya ce ko to yanzu sai an ɗauki sauran yanzu anan a tibe ne mata wa ma baki ya falli ok ya ce abin da ya sana na yar uwa mace ne anan ne kaɗai take zama ba ta zama asu ba abin da ya sana na ta ne rawahu bukhari wa qad ajma ala hadha ammatu al ilmi malamai gaba da sun ijma a kawalan masala na'am to ya a ƙara gaba ƙarami ne ba ta bismillah
ولو أو لكل واحد منهم وهذا هو
يعني إذا فصل والإخوة والأخوات من الأم يتي أنوا ماذا بأنوا مات والأجل وادع وادع كلي ما أبادع با ما أبادع با دون وادع كلي yace sawa'un zukuruhuma inasun anan da maza da mata da dai babu nauyin da mace in dai dan uwa ne wajen uwa ga wannan uwa ɗaya miki wannan ita ma uwa ɗaya miki wannan shi ma uwa ɗaya miki wannan ita ma uwa ɗaya miki to anan ba namiji da mace duka tsarin su ɗaya ne yake cewa zukuruhum wa inasu mazan su da matan su kowace ɗaya ne liwahidihim kowane ɗayan su rajulun aure namiji ko mace a sudus sudus ya zama shi بقوله تعالى يقول الله نفسه وإن كانوا إخوة وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة إذا ولم يجزع وشجاري كلالة ما لا ما ما وعي كوكومتي وله أخ أو أخت يا أو أخو الأوا فلكل واحد منهم السدس الله تند سوبيني تقول إذا أباشي سدسي إن كنت كمتي جيوا إذا كمالا لا كل إنسان هذا مجمع عليه نعم
أخوتين للأم أو أخ للأم وأخت للأم فلكل واحد منهم الشهر لا لآية الصابر اللهم صل على
To, yau ne ka kusa wake ba. Da shi ba ta matsala ne. Ya ce wani isirani a sudusani, kenan in su biyu ne, ‘yan uwan naka da ka bari matan ko mazan, wani kuke uwa ɗayan, sai aka samu su biyu ne yake ta shi ke nufai za ka lafa mayyit idan mace ce ya bar a kawai yan uwa biyu da ummai aw uku ce ko yan uwa mata biyu da ummi da ummai aw akil da ummi ko dan uwa da ummi uku ce da ummi da yan uwa da ummiya yana kun ga abin da yake nemo imma ya zama ka bar mata yan uwan ka biyu wanda kuke uwa ɗaya ko ka bar yan uwan ka maza biyu wanda kuke uwa ɗaya ko ka bar da namiji ɗaya da mace ɗaya wanda kuke uwa ɗaya kenan buga uku ne za a yi gane ku to fa da kulli wahid minhum to tun da mutum biyu ne kowanne ɗaya su bisa ba shi in mazan ne ma biyun ne ma in ma matan ne ma in ma namiji da matan ne babu ne zakari kowa ya ba shi su bisa lil adi sabiqa saboda adi ta gabata wa hada mujmun alai bayna ahmad al-wan duka malamai sun yi ijma'i anan kenan yanzu anan in ɗaya ce sudisi in biyu ne ma sudisi yanzu kuma sai kai gaban miji in suka wuce biyu kuma nawa ya za a yi shi ne na ƙarshe kenan الله نعم
to magana ta ƙarshe yace fa in kanu aksara min zalika to idan ƴan uwan da kuke uwa ɗaya da su kuji da kyau in ƴan uwan da ake uwa ɗaya suka wuce mutum biyu in daga mutum biyu abin da ya ƙasa kowa silisi za a bashi in su biyu na silisi silisi idan aka raba shidda kowa ba ɗaya ɗaya haka in ɗaya ne masu silisi za a bashi to yanzu in suka wuce biyu kuma fa kanu aksara daga uku abin da ya sama ko ɗari ne fa wuce na ka'a fi silisi yanzu ya raba dukiya gida uku sai ba su ɗaya su raba wannan ɗaya kuma daidai za su raba ke su duka za su yi tarayya a sulisi a raba dukiya gida uku a ba su ɗaya sai su yi tarayya a ciki ya ce fa idan khallafa albayyitu salatatan min auladil ummi yace idan mamaci ya bar mutum uku na ɗiyan uwan shi wanda da suke da umman shi au aksara ko saboda haka yace ka akhwain kamar yan uwa maza biyu da ummi da umman wa ukti da ummi ko kuma yan uwa da ummi da uktaini da kuma ‘yan uwa biyu mata wa ukutun da ummi wani, a ukutun da ummi ko kuma ‘yan uwa biyu mata da ummai wa akin da ummi da namiji guda ɗaya. Yanzu abin da za a yi ausa nasu a kawatu ko kuma ‘yan mata ne guda uku duka da ummai wa akin da ummi sun da ɗan uwa ma da ummi suka zama su hudu. Wala mu zalika da makamancin wannan fa ha'ula'i jami'an duk da ɗayan su nan ko su ɗari ne la sai kuna cewa su da sulmani ba abin da suke cancanta a raba dukiya gida uku ba su ɗaya. kenan ƴan uwanka wajen ɓangaren da umar da kuke uwa ɗaya su komin yawansu to abin da suke da kwai in sun yi wuce biyu kaɗai a kasa uku a wasu ɗaya shi ne ake can sulisi to da kuma sa ƙara daga nan in ba wanda ya kare su siya dalikar ma ya ce ban da wani dukiya wa abin da suke ci yi kusan mai nan azzakar wani insa sama da nauyin da mace za a raba daidai da ƙwari ta'ala sun lalace fa in ka zan sarmin zalika fa ushar ka ofi sulisi in sai haka ba ta tare a cikin tursi wa hada mujma'un alaihi baina ammati ahli wannan mas'ala ita ma gaba ɗaya malamai sun haɗa kan babu wani matsala a cikin to alhamdulillah na'am To in wannan mutumin ya mutu an yi an diba daga raje a irin wannan mas'ala da wuya wani yan uwan su samu kusantarwa daga raje saboda me saboda za a samu ta sai ta yi da biya ko duk da bana eh
babu uwayen shi babu uwayen shi sai matan shi da ɗiyan shi mata mata ne ko ɓangare da suke na wajen uba ba akwai akwai ɗan uwa na wajen uba akwai ɗan uwa wajen shi ƙiƙai wanda suke uwa ɗaya ba da babu sai wanda suke uwa ɗaya kawai uwa ɗaya in shi kenan yanzu abin da za a nan kenan yan uwa wannan na suke wannan yashi mata ne ko su lisani za ba su yawwa to ne haka ba su lisani sai wa kuma akwai mata akwai mata mata shi na gane ya shi mata su ne mace ba su ne za a laba duki an su gane sahihi ne su lisani iya da mace mata shi eh kenan ɗan ummai ɗan uwa ke rago shi ma ɗaya ɗan uwa in ba bai kare na amma kuma a nan ummai suna da ƙarfi saboda ai su uwa ɗaya suke da shi kenan su dan dan uwan wancan wanda suke nesa kenan abin da aka su kadai su da su zama da umai abin da yake za a hudda matar shi a takwas din da akwai ne mata a takwas a bata daya su mata a basu su misali su kuma li umai in ɗaya in su biyu ne su da su su da su da su kenan yanzu ana da mata za a buga dukiya goma sha shida za a raba ta ita ce mai kaɗan in aka raba sha shida a hudda biyu a cikin uku nawa zai kama A'a, za ka raba sha shidda, sha shidda da ba ta gida uku to. Yau ne ba da. Mata rabuwa sai ka buga shi uku ke nan. Sai an kai takwas takwas sau uku ke ishirin da hudu. Ya yi ishirin da hudu ke nan kan hudda wannan kashi biyu a cikin uku nan zai ba da. Sha shidda ko? Takwas takwas. Sai ba ta wancan na na uwaye ne. Kenan na wannan na iya ne mata. Sai ita mata. ita kuma mata a kowane ta wata ita kuma bata uku sauran na sauran biyar to su ne umar su da su su suna da yawa yan uwan da suke uwa da suna da yawa su uku to in sun wuce biyu da su da su su an huda su su an huda su da ma'ar da mata su duka an huda gadon sami yanzu abin da ya rage anan li'ummai ne za a ba su shi ke su ba su da su akwai da suka yi su kusa yanzu ne matsalar dole ya yi kuta a hankali a gaugace ba a yi ta ba ya yi kuta ta takarda da uban uwa da gane ba. Babu su.
kuma a can wannan jami'ai shi yana da wani da mace Mata biyu. Ƙwarai ƙwarai. Haka na gane dole ne buga ƙasa kala gauga. saboda su dai mata da mata su duka akwai nasu nan saura ku abin da ya nan umme za a hudda in an yi saura ne kenan za a yi ba wani in ba wani abu shi kenan amma su mata nasu da mata wannan ba matsala digiri ashirin da hudu za a raba ta su ba su sha shidda mata ba ta uku kenan yanzu wannan yan uwa ne umme su ne za a diba su ne wanda suke da tunda su ma su uku ne su ne su suke da kwai kenan su su duke a nan kenan zai kama. to kaga shi
amma tare da ake kore ɗan uwan ɗan uwan uban shi wanda kuke uwaye guda makamin uwaye ya ai su ana wadan su ai su ana sun yi wancan ƙarfi ai sun yi ƙarfi ai tunda su ai ba yan wani inda kamar ya yan wani da suke uba ɗaya da sun yi ƙarfi wannan wannan su shi ai shi ai yana su tan suke dan suke tunda ya yan uwan shi ne shi kuma wannan ai ciki ɗin su eh mana eh mana su wannan li'ume li'ume ya san idan an yi sauran wani abu eh yawwa yawwa ana iya samu ana iya samu ana iya ba su da su in babu wanda ya kare su in babu wanda ya kare su za su iya samu wani abu to sai an buga masa ala ga tun da dole ana yi ayi aure tun da ai su da shi bai hutar ana sai an yi aure ma ya ba gauga na ba a wannan matsala ba a mata gauga ba ta jama'a suna da yawa sai an buga sai an yi aure dole a ciki طب بسم الله معنا نعم سارة سارة كان قفا
في حالته إذا حالته يلتبس عليها بعض الخبر بكل صار حسب الإحرام صار سيد الناس نعم بكل الإطارة على قدرته أتمنى صار خبر الصار يسوع علامة النصب الفتح
Mm. sai wani ke cari wallah sara ita ita sara tufidu tahawul tana bada fa'ida juya abu ai tahawwala ismuha min halati ila halati kenan sunanta ya canza daga wani hali zuwa wani hali yantabiqu alaiha ma'an al-khabari wani labari na ma'anar labari take yin daidai da ita misul kamar da ce sara al-khashabu baban katako ya zama kowa yanzu wani ai katako ne amma ya zama ya zama kowa yace kenan ita sara tana nuna maka kenan wani abu ne ya juya ya koma shine at-tahawul ya juya wani abu yasa ce sara fi'lun nasib yace al-khashabu ismu sara marfu'un alamatu rafi ga jina al-damma yace baban kuma khabaru sara mansub ina labarin sara ne ba wancan labarin bai rubuta da wa alamatu nasbi al-fata na'am laysa yayi yace sai laysa ita kuma tufilun nafi ita tana korewa ne ai nafi hukumin khabari an mubtada korewa hukuncin labarin akan mubtada misal kamar da aka ce laysa al-kadhib muhammad ka gani al-kadhib ne na asali to yana ta shiga yanzu laysa al-kadhib ya ce mahmudan ba shi mahmudan ba laysa fi'lun nasib yace laysa fi'li ne wanda yake min shahiya al-kadhib shi ko ismu laysa marfu alamatu rafi abdamma mahmudan da aka ce yace khabaru laysa labarin laysa ne mansu wa alamatu nasbi alfata
الظن موصول علامة رفع الضمة وأمد الفعل المضارع موصول علامة رفع الضمة والقائل تمييز المستقبل وتكييف الوقوع عن الوزن وتسليم الوزن نعم هي عمل محل النفس أمر الضمة to yayi sai ce zalla ita ko zalla mai take nuna tufi da tauki tana nuna lokaci ɗurin nahar tsawon wuni daga tiranul khabari shine ai haɗuwar labarin bil mutala da mutala ɗurin nahar duk tsawon wunin gaba ɗaya suna tare misal kuma zaka ce zallan najjaru ya amal kace kenan kafinta ya kasance yana aiki kenan tsawon wuni an ce zalla kenan tsawon wunin gaba ɗaya yana aiki zalla fi'lun nasib an najjaru ismu zalla shi ne su zalla marfu alamatu rafi addamma gashi ne ya mun da aka ce kuma fi ilmu mudari marfu alamatu rafi addamma alfa'il damir muttasil taqdiruhu huwa wal jumlatu fi'liya yato jumla nan gaba ɗayan ta tafi ilin nan ne ya amalla fi mahallin nasb duk gaba ɗayan gurin nasaba ai wannan wannan gin labarin na nesa ai dole a mashi wasali sama na wannan gin zalla kenan tunda wannan jumla ta zo ta to jumla da gaba ɗayan ta ita ce a gurin gurin wannan nasabar fi mahalli nasabin ita ce khabaru zalla ita ce labarin zalla to amma kuma ga ta an mata rufa amma fi mahalli nasabin yawwa sai ba ta da ana hako سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك